نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن أعظم ذنب أصي به الله عز وجل هو الشرك يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال جل جلاله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والشرك أنواع فمن أبرز أنواع الشرك السجود لغير الله كائنا من كان يقول الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال جل في أولاه فاسجدوا لله واعبدوا إن السجود لغير الله من تزيين الشيطان يقول هدهد لسليمان عليه وعلى نبينا أذكى الصلاة وأتم التسليم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون أما سجود الملائكة لآدم فهو بأمر الله جل جلاله وأما سجود إخوة يوسف ويعقوب وزوجته ليوسف فهو شرع من قبلنا فلا يقاس عليه ولما قدم مؤاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا رواه ابن ماجه وروى أبو داود عن قيس, عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان, لمرزبان لهم قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أهدا أن يسجد لأهد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال الزيلعي رحمه الله في تبيين الحقائق وما, يف وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام والفائل والراضي به آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن وقال النووي رحمه الله في المجموع وفي الروضة ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل وفي بعض صوره ما يقتدي الكفر أو يقاربه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة قدسي وصلف بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال الإمام السرخسي في المبسوط السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر وقال ابن حجر الحيتمي في تهفة المحتاج في كتاب الردة أو سجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Bayan haka ya ‘yan uwa, mafi girman zunubin da ake saɓawa Allah da shi a doron ƙasa shi ne shirka. Shirka ta fi zina, shirka ta fi shan giya, shirka ta fi cin kuɗin riba, shirka ta fi satar kuɗin gwamnati, shirka ta fi luwaɗi. Amma da dama mutane tunaninsu bai kai ga haka ba. da dama mutane suna kallon mazinata su ne kaɗai 'yan iska mazinata su ne kaɗai masu laifi za ka iya samun mutum yana shirka amma yana ganin shi ba komai yake ba shi a ganinsa mai shan giya shi ne mutumin banza shi a ganinsa mai satar kuɗin gwamnati shi ne azzalimi to mu sani a mahanga ta gaskiya a tunani madaidaici a shari'ar Allah maɗaukakin sarki shirka duk ta kere waɗannan da mutum ya yi shirka gwanda a ce zina yake yi in a ce akwai gwanda-gwanda a zunubi da mutum ya yi shirka gwanda a ce luwaɗi yake in akwai gwanda-gwanda a zunubi da mutum ya yi shirka gwanda a ce ko ma menene shi saɓanin shirka domin dukkanin waɗannan zunubai mai yin su azzalimi ne amma zaluncinsa bai kai na mushriki ba ubangiji ya ce inna shirka la zulmun azim shirka ita ce zalunci mafi girma wanda ake saba wa Allah subhanahu wata'ala da shi shirka ita ce laifin da Allah ya ce duk mutumin da ya mutu yana yi to shi da rahama har abada shi da aljanna ko kanshi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar daka yana daga cikin abin da ya zama wajibi dukkanin musulmi su dawo cikin hayyacinsu su sani shine zinubai mataki-mataki ne hawa-hawa ne kuma ƙololuwar ƙarshe a malejin zunubi shine a ce mutum yana shirka yana daga cikin shirkan nan rantsuwa da wani Allah za ka yi rantse ka kama sunan wani ba Allah ba ko annabi ne ko mala'iki ne manzo Allah ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka, ballantana uwa uba yanka ga wani Allah, ballantana uwa uba neman biyan bukata irin bukatar da babu mai iya biyanta sai Allah a wajen wani Allah, ballantana uwa uba ɗungurungum, kafa kai a ƙasa a yi sujada ga wani Allah, ko da annabi ne ko mala'iki ne, ballantana wani salihi daga cikin salihan bayi ko shehi daga cikin shehunnai. lallai yana daga cikin abin da ya fitar dango ya bayyana a fili ya tumbatsa a wannan zamani shine yin sujada ga wani Allah musamman ga shehunnai ana kallo da rayuwarsu ana musu sujada bayan mutuwarsu kuma ana bin kaburburansu ana ci gaba da yi musu bauta kuma masu yin hakan suna ganin ma wata babbar ibada suke yi wani neman kusanci ma suke yi zuwa ga Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce la tasjudu lishamsi wala lilqamar kar ku yi wa rana sujada kar ku yi wata sujada saboda a cikin mutane akwai masu bautar rana su ne mata sujada akwai masu bautar wata su ne masa sujada duk qur'ani ya bada labari mutanen annabi ibrahim wannan abin yayi fice a cikin su da rana su yi wa rana sujada da daddare in lokacin hasken wata ne ya bayyana shi ma su faɗi su yi masa sujada idan lokacin da wata baya nan ne to sai su rinƙa wa taurari sujjada shine Allah madaukakin sarki yace wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wal yakuna min al muqinin falamma janna alayhi al layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afilin فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين وبنجي يتي من باوى النبي إبراهيم هجوجي don ya ja mutanensa zuwa ga shirya don ya gwada hankulansu da tunaninsu ta hanyar falsafar zance lokacin da dare ya yi sai wata tauraro ya bayyana sai ya faɗi ya masa sujada da rana ta yi sai tauraron ya ɓace sai ce da mutanensa to kun ga yanzu tauraro in shi muke bautawa to yanzu kuma ina yake yanzu da rana wa za mu roƙa ya biya mana bukata a bukatunmu na rana wa zai ba mu tsaro da kariya a cikin wuni tunda yanzu abinda muke bautawan ya bace babu shi sai suka fara ganewa eh to in haka ne tauraro bai kamata a bauta masa ba tunda yana bacewa tunda akwai lokacin da zaka bukace shi ba zaka same shi ba akwai lokacin da zaka nemi taimakon sa baya nan to ana nan ana nan da dare ya kewayo sai kuma wata ya bayyana nan ma sai ya fadi yau wata sujada da gari ya waye wata ma aka neme shi aka rasa sai ce ya ku mutane na ku gane lallai hakika idan ubangiji na bai dora ni akan tafarki madaidaici ba to zan kasance cikin batattu ma'ana yau zan kama abu a matsayin shine abin bauta gobe in neme shi rasa in na canja wani shi ma jibi in neme shi rasa to nan ma masu bautar wata sai suka gane ashe wata ba abin abauta masa bane ana nan ana nan da gari ya waye sai ga rana ta fito sai ce to ga wacce duk ta fi su girma ita ta fi tauraro ita ta fi wata sai aka ce eh kuwa a tare abauta mata to ita ma bayan an yi mata sujada da dare sai aka neme ta aka rasa sai ta bace sai ce to ya ku mutane na ni kan na tattara lamurana na koma ga Allah ubangiji shi kadai shine dawwamamman sarki alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm al-awwalu laysa qablahu shay wal akhiru laysa ba'dahu shay wal zahiru laysa fawqahu shay wal batinu laysa dunahu shay ubangijin da yake na farkon da bai da farau na ƙarshen da ba shi da ƙarau madaukakin da babu abin da ke sama da shi boyayyen da abin da babu wani abin da yake iya buya a gare shi subhanahu wataala da haka wannan falsafar magana kenan da annabi Ibrahim ya yi amfani da ita wajen jan hankalin mutanensa a ciki ya nuna mana cewa wata ba abin aiwa sujada bane tauraro ba abin aiwa sujada bane rana ma ba abin aiwa sujada bace shi yasa Allah ya ce la tasjudu lishams kada ku yi wa rana sujada wala lil qamar kada ku yi wa wata sujada fasjudu lillahi alladhi khalaqahun ku yi sujada ga Allah da shi ya halicce su idan wani kwarjini rana take da shi ya ɗauke ka ya gigita ka kake ganin ta isa to ubangijin da ya yi ta yafi ta isa idan wani ƙaye ne ya ɗauke ka wanda wata yake da shi kake ganin wata hikima da wata isa da wata iyawa da Allah ya sanya a cikinsa na halitta to ka sani wanda ya yi shi ya fi shi iyawa ya fi shi isa ya fi shi cancantar a yi wa bauta subhanahu wa ta'ala da haka ya ɗan uwa ubangiji madaukakin sarki ce fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujada ga Allah ku bauta wa Allah sujada nau'i ce daga cikin nau'ukan bauta hakika yin sujada ga wani Allah kawatawar shedan ce duk mutumin da kaga yana sujada ga wani Allah to wallahi shedan ne ya samu ragamarsa yake jansa yadda yake so yake kai shi inda ya ga dama shi yasa tsuntsun hudhuda da ya zagaya ya zagayo ya dawo yake cewa da annabi Sulaiman alaihi salam inni wajadtu imra'atan tamlikuhum naje birnin saba'u na tarar da wata mata ita ce take mulkar su ita ce sarauniyar su wa utiyad min kulli shay duk abin da mai mulki yake bukata na isa an bata walaha arshun azim kai tana da wani gawurtaccen gado ma na isa gadan mulki sai ce kash wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah sai dai matsalar na tadda ita da mutananta suna sujada ga wani Allah suna sujada ga rana zaka ga mutum wayewa ta kai wayewa wadata ta kai wadata ilimi ya kai ilimi kila a ce professor ne na kaza professor ne na kaza kila alhaji wane ne ya je kaza ya je kaza a duniya wajen siye da siyarwa wayewa ta kai wayewa amma kuma kwakwalwarsa ta toshe ta fuskar ibada da sanin wanda ya cancanta a bautawa sai kaga ya koma yana bautawa wani Allah ya koma yana bautawa bawa dan uwansa ya koma yana sujada ga wani wanda bai cancanta a yi masa sujada ba ko da a ce ko malami ne da sunan malinta ta addini domin ilimi daban shirya daban Allah yakan iya bawa mutum ilimi ya kwace masa shirya ubangiji ya buga misalai da yawa ga malaman da Allah ya batar a cikin alkur'ani irin su bal'am ibn ba'ura wani gawurtaccen malami da aka yi cikin banu isra'ilawa Allah ya ce watulu alaihim na ba'allazi atainahu ayatina ba su labarin wannan wanda muka bashi ayoyinmu fansalaka minha amma sai sabule jikinsa daga cikin ayoyin kamar yadda ake sabule dabba daga jikin fatar ta a lokacin fedewa fa atba'ahu shaytanu sai shedan ya bi bayansa fa kana min al-ghawin a ƙarshe sai zamo batacce ga ilimi amma batacce ubangiji ya ce walau shi ina da mun ga dama larafa anahu biha da ilimin da muka bashi sai mu hada masa da shari'a sai mu daukaka shi da shi walakinahu sai dai matsalal akhala da ilal ard san mabiya san tara abun duniya sai yasa ilimin daban kuma aikin daban fa masaluhu ka masalil kalb to duk wanda muka yi wa irin wannan Allah ya ce zaka ga ya zama kamar kare karan ma mahaukacin kare in tahmil alaihi yalhaf aw tatruku yalhas mahaukacin kare in ka daga sanda yayi haushi in ma baka daga ba yayi haushi sai Allah ya ce faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun ba su labarin labaran qur'ani dan su tuntuntuni daka ya 'yan uwa masu albarka hakika shari'a ta Allah ce ubangiji madaukakin sarki yana bada shari'a ne ga wanda ya so mu roki Allah shari'a sai Allah ya shiryar da mu shi yasa a hadisi kudusi ubangiji subhanahu wataala yace ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ku bayina dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar ku nemi shiriya ta sai in shiryar da ku shi yasa kullun a cikin karatun Fatiha muke cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki miƙaƙe shi yasa manzon Allah a cikin sallarsa ta dare cikin abin da yafi nacewa wajen roƙon Allah ihdini limaktulifa fihi min alhaq biiznik Allah ka shiryar da ni cikin abin da aka yi sabani ka nuna min gaskiyar dan izininka da yaddarka fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim domin kai ke shiryar da wanda kaso zuwa tafarki madaidaici daka ya 'yan uwa mu gane lalle hakika bautar wani Allah halaka ce halakar da babu halakar da ta kaita bata ce batan da babu batan da yake gaba da shi daka hudhud yace da annabi Sulaiman wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum abin da yasa suke sujada ga wani Allah bayan ga su da mulki ga su da karfin tattalin arziki ga su da ƙwararrun masana amma ba su gano ba cewa ga wanda ya dace a bautawa kamar yadda yau zaka ga gawurtaccen mai kuɗi amma akwai wani bagidaje wai shine bokansa wanda shi bai san komai ba ma na rayuwa rigar arziki bai iya dinkawa ba in ma an dinka an bashi bai san yadda zai sa ba saboda tsabar gidadanci amma kuma wai wannan ba gidajen shi yake ba shi sa'a ɗan Allah ina hankali ana wai shi yake ce masa ga abin da za a yi a samu sa'a ga wanda za a yi a rasa sa'a idan yana ba da sa'a wallahi sai ya fi ka samun abin duniya idan yana sanin daidai wallahi ba zai zauna a halin da yake ciki ba ko ka samu wani shehi daga cikin shehunnai ko teburi bai da shi a ɗaya daga cikin kasuwanni amma 'yan kasuwa za su je su yi kasuwanci su yi komai su zo su rusuna gabansa idan wasu al'amura sun turke musu na rayuwa su ce shehu ka ba mu sa'a shehu ka buɗa mana shehu kai mana kaza shehu kai mana kaza har ya mutu a rinka bin kabarinsa ana neman irin wannan mutumin da a lokacin da yake da rayuwa bai iya wa kansa haka ba ballanta na kuma bayan mutuwa ubangiji ya ce innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ku sani waɗannan waɗanda kuke roƙa fa abinda ba a roƙa sai Allah bayi ne fa irin ku fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku roke su mu gani su amsa muku in sun kasance masu gaskiya idan kura tana maganin zawo ai sai ta yi wa kanta to da ka tsuntsun hudhuda yace shedan shi ya kai su ya baro wasaddahum anis sabili hana su bin tafarki madaidaici fahum la yahtaduna dan haka suka kasa shiriya suka kasa gano gaskiya yayin uwa annabi adamu Allah ya sa mala'iku sun masa sujada wannan umarnin Allah ne malamai suka ce Allah ne ya ce a yi wa Adamu sujada, da haka sujadar yanzu ba ta Adamu ba ce ta Allah ce. Wa yi zuƙulna lil mala'ika tisjudu li Adam, fasajadu illa Iblis a ba wasu takbara wa kyanin minal kafiri. Shi ya sama da Iblis ya ƙi yin sujadar, Allah shi ya hukunta shi da kansa. Saboda wa ya saɓawa Allah ba Adamu ba, ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana aka an tasjuda iz amartuka Allah ce me yasa ka ki sujada ga wanda na halitta da hannuwana me yasa ka ki yin sujada lokacin da na saka qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin yace ai na fi shi ne shi ka halicce shi ne da yumbuni kuma ka halicce ni da wuta to da ka yin abin da Allah ya ce ba daidai yake da abin da zuciya ta saka ko abin da wani ya ce kai masa ba shi Allah shi yayi halitta kuma shi yake bawa halitta umarni ta bi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halitta ta sace gudanar da halittar nasa ne bawa halitta umarni ta bi dole wannan nasa ne hana halitta ta yi abin da baya so kuma dole wannan sai Allah shi kadai subhanahu wataala to haka nan sujadar da iyayen annabi Yusuf suka yi masa da ƴan uwansa wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada annabi Yusuf ya ɗaukaka mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ɗora su akan karagan mulki wanda shi ne al'adarsu kuma shi ne shari'arsu idan uba ya gaɗa sai ɗan ya tashi daga wajen zama in shi ke zaune ya ba uban waje ya zauna to shi kuma uban bayan ya zauna ɗan kuma duk inda ya je ya zauna shi kuma uban sai ya sauko sai ya bi shi sai ya je sujada ya gaishe shi su wannan ita ce shari'arsu shine Allah ya ce wa rafa abawaihi alal arshi lokacin da Yusuf mahaifiyarsa da mahaifinsa suka zo suka same shi a fadar sarautar Misra da ƴan uwansa sai ya tashi daga karagan mulki sai ya ba su suka zauna bayan sun zauna shi kuma ya samu wani wajen ya zauna wa karru lahu sujjada duka su kuma sai suka je suka faɗi suka yi masa sujjada wa kala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl yace ya babana wannan sujjadar da kuka yi min dukan ku da kai da baba da ƴan uwana su goma sha ɗaya shine fassara mafarkin da nayi nace na ga wata da rana da taurari sha ɗaya sun faɗi sun mun sujjada inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin fassara mafarkin kenan wa kad ahsana bi har zuwa ƙarshe to wannan malamai suka ce shar'u man qablana ne shari'ar su ce su a shari'ar su haka take gudana haka Allah ya yarda ubangiji kuma ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane annabi da kowace al'umma da irin shari'ar da muka so mu bautar da ita da kuma irin tafarki da tsarin rayuwar da muka tsara musu abin da ya dace da wasu ba zai dace da wasu ba abin da aka yi ajiya a matsayin bautar Allah da izinin Allah a yau ba dole ka yi shi Allah ya karɓa ba in zamani ya canja annabi ya shuɗe littafi ya shuɗe Allah yakan canja annabawa wasu da wasu yakan sauya littattafai wasu da wasu yakan canja shari'a wata da wata da haka mu a shari'ar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi wa annabi ma sujada balle rana balle wata balle iyaye balle shehunnai Mu'azu ɗan Jabal Allah ya ƙara masa yadda. Wata rana ya yi tafiya ya je ƙasar Sham, sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zuwa annabi yana zaune sai ya faɗi wa annabi sujada. Sai manzon Allah ya ce da Mu'azu, ma haza ya Mu'azu, me kuma zan gani haka ya kai Mu'azu? Fakala sai Mu'azu ya ce a taitu Shama, ai na yi tafiya ne na je ƙasar Sham. Fawafaktuhum sai na tadda su yasjuduna li asaqifatihim wa bi tariqatihim suna yin sujada ga shugabanninsu suna yin sujada ga malamansu na addini fawaddittu fi nafsi an naf'ala zalika bi tun daga nan ne na kudurta cewa to a duniya in dai girma ke sa aiwa mutum sujada babu mahalukin da girman sa ya kai aiwa sujada kamar kai ya ma'aikin Allah shi yasa ina dawowa ma ko izinin ka ban nema ba na fadi ne maka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da mu'azu fala taf'alu kar ka sake min haka kar ku sake min haka wannan hadisi ibnu majah ya fitar da shi a wani hadisin daga abu dawud daga kaisu dan sa'ad Allah ya kara masa yadda yace naje hira hira wani gari ne a kasar iraki a yankin kufa yace fara'aytum yasjuduna li marzdubanin lahum sai naga suna yi wa zagagen su komandojin su dakaran su dogaran sarakunan su waɗanda suke tsayawa a gaban shugaba wanda da Hausa muke ce da su zagi wanda yake take wa sarki gaba kan isa ga sarki shi zaka fara tarawa to irin waɗannan da an zo an gansu sujada ake yi kafin ma a isa wajen sarki kaifi yace sai na tarar su ne musu haka qultu sai ni ku a raina nace rasulullahi ahqqu an yusjada lahu ai ko manzo Allah shi ya fi dacewa ake yi wa sujada qala manzo Allah qala shi kaifi yake cewa fa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فقلت سينتي دشي إني أتيت حيرة نينا جي هيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم سينجا سنا يو دوغران سجدا كافن سي إسا غبان سراكنن سو فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك daka kai ma'aikin Allah kai ka fi cancanta mu rinƙa yawa haka idan mun ganka mu faɗi mai maka sujada kala sai manzo Allah yace da kaisu ara'aita law mararta bi qabri akunta tasjuda la yace to yanzu inda a ce zan mutu abin ne ne in ka zo wucewa ta kabari na zaka yi wa kabarin sujada qultu la kaisu yace sai nace a'a bazan wa kabarin ka sujada ba domin hatta a al'adar masu yi wa ma mutanen sujada su ne musu ne in suna dare in sun mutu ba sa yi ko ma guzawan da suke yi wa shugabannin su sujada su ne musu ne in suna dare amma in sun mutu ba sa yi Allahu akbar manzo Allah yace duk abin da wata al'umma batacciya tai sai kun yi sai kun ƙara mu yau ba wai zancen masu rai ba da ransu ai musu sujadar su mutu kuma abu kaburburan su ane musu sujadar to shine sai manzo Allah ya tambayi shi kaisu yace masa yanzu ni in na bar duniya aka binne ni in ka je wucewa ta kabari na zaka yi masa sujada kaisu yace qultu la sai nace a a bazan wa kabarin ka sujada ba saboda su ma wanda na kwaikwayo al'adar a wajen su ko naga suna yi ba sai wa kaburbura sujada kala sai annabi yace fala tabalu to yanzu ma kar ku yi min yadda kar ku yi min yanzu haka in na bar duniya kar ku yi min imamu zailai Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin littafinsa tabyinul haqa'iq yace wa ma yaf'aluna abinda suke yi min taqbilil ardi kaga mutun yayi kasa kasa da kansa kamar zai wa kasa kis baina yadayil ulama gaban malaman sa fa haramun haramun ne wal fa'il wal rabi bihi athimani da wanda ake wa da wanda ya yadda ai masa duk masu laifi ne kai ba wai malamai ba har sarakuna shi yasa zaka ga sarakunan da suka fahimci sunna ba sa yadda a rinka musu duken da ake yi a fada akwai da yawa daga cikin sarakunan kasar nan wanda a yanzu a fada su ba sa yadda ai musu wannan duken saboda sun fahimci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun san hadarin wannan abu kuma sun san haramun ne a musulunci ba daidai bane ba babu maganar al'ada ce mun gada iyaye da kakanni a'a addini gaba yake da al'ada idan addini ya ce a bari a bari addini bai hana ba duk na ƙasa ya girmama na gaba amma kada girmamawar ta saba da abin da addinin musulunci ya ce sahabban annabi sun fi girmama annabi sama da duk yadda ka san wani ɗan adam zai girmama wani ɗan adam a duniya ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadan ban taba ganin wani dan adam yana son wani dan adam ba kamar yadda sahabban annabi suke son sa manzo Allah idan zai yi kaki sahabbai ba sa bari kakin sa ya sauka kasa tarewa suke su shafe a jikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi bawali sai dai in a kasa yayi kasa ta shanye amma in dai a wani mazubi yayi sahabbai suka gani shanyewa suke yi idan manzo Allah yayi kaho in dai ba shi ya zubar da jinin ba in ya ba wani ya ce je ka zubar shanyewa suke ka gaya mun wani ɗan adam ake wa wannan duk wanda kai wa wannan a duniya cuta za ka ɗauka amma manzala da yake Allah ya tsarkake shi ciki da bai kuma Allah ya yadda a yi masa wannan nana asma'u yar abubakar take cewa annabi ya rasu ya bar mana wata jar alkyabbarsa wacce ta taɓa jikinsa mai albarka ta tsotsi guminsa wannan alkyabbar idan cuta ta ƙici ta cinyewa idan muka jiƙa ta muka ba mara lafiya ya shawarkewa yake mazalla idan ya yi aski sumar tasa sahabbai rububi suke wajen ɗiba sai ya samu wani daga cikinsu sai ce in gwaje ka ka raba musu amma wannan abin da ake wa annabi ba a taɓa yi wa abubakar shi ba kai ba wai mabiyi ba har 'ya'yan abubakar ba su shafi tsarin abubakar ba 'ya'yan umar ba su shafi tsarin umar ba 'ya'yan usmanu ba su gumin Usmanu ba, ‘ya'yan Aliyu ba su sha gumin babansu ba, saboda mai saboda sun san yin wancan abubuwa ga annabi ne kaɗai, domin maza Allah ne kaɗai babu wani abu mai dauda a tattare da shi. Kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad kulikta kama ta sha'o. An halicce shi ciki da bai ƙanshi yake yi. Abubakar ya ce lokacin da annabi ya bar duniya sai na ga ya fi kyau ma, ya fi ƙanshi sai yasa yace dibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah sabanin dukkan wata gawa da ka sani in me ita ya mutu canjawa take amma yace annabi da da rayuwarka da bayan ranka kanshi kake matan annabi suka ce matan madina suna kawo mana kwalabe idan annabi yayi bacci yayi gumi da rana mu rinka diban musu gumin sa muna basu suka ce babu turaren da ya kai shi kanshi duk duniya amma yau akwai shehunnan da ake shan ruwan alwalansu akwai shehunan da ake zuwa kullun kaburburansu ana ɗebo ƙasa ana jikawa ana sha idan ka ce takara suke da manzon Allah su ce a'a albarka ce albarkar ku ta kai ta Abubakar ta kai ta Umar ta kai ta Uthman ta kai ta Ali ta kai ta Fatima ta kai ta Hassan da Husaini ku gaya mana cewa an musu irin wannan idan an yi irin wannan magana za su fito su yi ta kumfan baki saboda suna ganin kan mutane zai waye su kuma sun fi son mutane su ci gaba da yi musu bauta su fake da cewa tawassuli ne su fake da cewa ai musu bayi ne masu matsayi a wajen Allah shi yasa yau tawaye gari yara matasa suna tashi da hotunan shehunnai a jikinsu su kabbara a madadin Allahu akbar su kira sunan shehunnai ba ma sallah ba ba ma sujada ba sallah suke musu in an yi magana sai su ce ai su basu koya musu ba alhalin su ne in suka zaunar da yaran nan a wajajen maulidi fa suke gaya musu labarai na tatsuniya a ƙarshe sai a kulle a ce ai shehu ma darajarsa ba za ta faɗi ba da baki to in kai babba ka ce darajarsa ba za ta faɗi ba da baki duk da ƙaryar da ka shara to me kake tsammanin tunanin yaro ma'ana yi mata sallah shehu shine komai kuma in sun ce ba sa tare da yaran nan da an zo maulidi kuma za ku ga yaran su ne a gaban su to wannan dodoridan da ake yi na batar da al'umma na jefa ta cikin bala'i da shirka mafi girman zunubi wallahi summa tallahi yana jawo mana fushin Allah ba kaɗan ba Allah ya gaya mana takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqu al-ardu wa tasiru al-jibalu hadda aw da'u lir-rahmani walada idan an ce Allah yana da da to hakika kirzi yake ragewa sama ta rushe irzage ragewa ƙasa ta rugurguje ba don haƙurin Allah da kawaicinsa ba da kuma talalarsa mai kamar sake ba da haka malaman musulunci sun riga sun yi bayani irin waɗannan abubuwa da ake wa shehunnai haramun ne musulunci bai koyar da shi ba imamu zaila ya ce li'annahu yushbihu ibadatul wasani domin da wannan da bautar gumaka zaka ga ba bambanci irin zaman da ake a gaban shehunnai na gwafe kamar za a tunkuyi ƙasa ka je ka ga masu bautar gunki irin wannan zaman suke a gaban gumakansu irin wannan durƙusan na sujada da ake a gaban shehunnai ko kaburburansu yau da za ka je ka kalli yadda masu bautar addinin buda ko gumaka a ƙasar indiya za ka gaji irin wannan suke yi da haka imamu zaila ya ce wannan ko shakka babu kafirci ne ta sha ba haƙƙulubuhu imamun nawawi allah ji kansa da rahama ya faɗa cikin littafin almajmu da littafin rauda ya ce ma yaf'aluhu kathirun min aljahala abinda da yawan jahilai suke yi min as-sujudi bayna yaday al-mashayikh na sujada gaban shehunnai haramun kasa'an wannan harami ne yanke bi kulli halin ko a wane ne aka yi shi sawa'an kana ilal qibla shin shehun ya kalli al-qibla ake kallon al-qibla ane masa sujadar wa sawa'an qusida aw ghayriha ko kuma ya karkacewa al-qibla wa sawa'an qusida sujudu lillahi ta'ala ko da ka ce kai Allah kai wa sujada shi kawai shehu girmama shi kai duk ɗaya ne shedan ne yake so ya rudar da kai baka falsafan magana aw ghafala ko kuma mai yin sujadan lokacin da yake sujadan ba shi bai riya komai a zuciyarsa ba yace wa fi ba'di suwarihi kai a wasu kamannin ma idan kaga ana yi inji Imam an-Nawawi ma yaqtadil kufra aw yuqaribuhu akwai abin da kai tsaye kafirci ne ko kuma dab yake da kafirci Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon minta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka nesanta mu da zuri'ar mu gaburan bautar gumaka Allah ka nesanta mu da zuri'ar mu gaburan bautar gumaka Allah ka nesanta mu da zuri'ar mu daga bautar gumaka Allah ka shirya da mu cikin bayan ka shiryayyu Allah ka nesanta mu daga dukkanin wata fitina ta rayuwa Allah ka tsare mana imanin mu Imam Sarkafi ya faɗa a cikin littafin Al-Mabsut yace as-sujudu li ghairi Allah ta'ala ala wajhi at-ta'zimi kufrun sujjada ga wani Allah da niyyar girmama shi wannan kafirci ne ibn hajar al-haytami ya faɗa cikin tufatul muhtaji a kitabur ridda yana lissafo abubuwan da idan mutum yayi ya bar musulunci sai ce au sujudul lisanam ko sujjada ga gunki da kayi ta ka fita daga musulunci au shamsin ko sujjada ga rana da kayi ta ka bar musulunci au makhluqin akara ko sujada ga wani abin halitta na daban da kayi takabar musulunci wa kuma ila salatikum yarhamukumullah